بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar uku ga watan jumada al'ula shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 25 ga watan oktoba 2025 wannan shine darasi na 93 cikin jiran gidarsa daga littafin as-sunna wallafar al-imam abubakar ibn abi asim wanda ya rasu shekara ta 287 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama Allah ubangiji ya gafarta masa Ibn Abi Asim yana ci gaba da karantar da mu manhajin Ahlus Sunna game da kaunar salaf as-salih da mu'amala da shugabanni cikin halifofi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran shugabannin musulunci yana mana tattaunawa akan babuka ko hadisai da suka zo akan falalan sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wanda suka shafi halifancinsa da irin wato karamominsa da abinda manzala sallallahu alaihi wasallam faɗa na falalarsa da kuma abin da bai bayan na jaraba wanda ya samu a rayuwa a cikin halifancinsa za mu tashi a lambar tarjama ta dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da afon da ashirin da tara ko dubu da ɗari uku da ashirin da tara inda ya ce haddasa na hudu ba قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة قال wannan wannan riwayar mun karanta irin ta a baya Abdullahi dan Hawala mun ji cewa wani sahabi da cikin sahabbai da suka zauna ƙasar Sham to shine ke mana wannan riwaya da yake cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa huwa bi jibbi dauma nazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na same shi a wani waje da ake cewa jibbu dauma sunan waje ne wa huwa yaktubun nasa yuktubun nasa afwan yana rubuta da ya'u yana rubuta wa mutane saƙonni farafa ra'asahu ilayya sai ya daga idan sai ya kalle faqala yace ya abdullahi ibn hawala ya kai abdullahi dan hawala uktibuka in rubuta maka kai ma saƙo wato saƙon da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikawa da su zuwa garuruwa a je a kai saƙon Allah fa qultu ma akhara Allah li wa rasuluhu wa rasuluhu yace na yadda da abinda Allah ya zaba mini da shi da manzansa akhara anan wato min alkhair na yadda da alkhairin da Allah ya zaba mini shi da manzansa idan wato idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gamsu cewa zaka aike ni to na anshi wannan saƙon cikin hannu biyu qala faj'ala yumbi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da imla'i yana fada ana rubuta bismillahir rahmanir rahim ya muhammad rasulullahi ila fulanin kaza kaza kaza kaza farfa ra'sahu ilayya fa qala ya sake daga kansa yace uktibuka zan rubuta maka fa qultu ma khara allah li wa rasul shi na yadda da abinda Allah ya zaba mini da abinda manzo Allah ya zaba mini fa qala sai yace fara'aitu fil kitabi ababakrin wa umara فقلت إنهما لا يكتبان إلا في خير ice sai naga wato a cikin takardun da aka rubuta wato ga sayyidina Abubakar nan da Umar su ma an rubuta sako za a tura su sai na ce lalle ku waɗannan mutanen babu abin da za a tura su su kai sai alkhairi da haka ni ma na zaɓi shi kuma cikin tawagarsu wato su ma suna cikin waɗanda aka aika da wasu sakonni su kai su kai su fakataban sai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma sai ya rubuta mu a ciki yace ya abdullahi ibn hawala ya ƙara min da wasiya cewa ya kai abdullahi dan hawala kaifa tasna'u fi fitnatin fi aqbaril ardi yaya za ka yi da wata fitina da za ta bayyana a cikin sassan ƙasa ka annaha sayasil baqar kamar kantama kantaman ƙahonni na shanu rundunar shanu ko tawagar shanu ko garken shanu idan ka hango shi zaka hango kawannin ga sanan zako zako ko ta ko ina haka sun ninnike da karfin su ga sanan makamai masu ban tsoro ko su ake fara hangowa ko wallati ba'adaha ka nafkhati arnab wanda za ta biyo bayanta idan aka yi wannan fitinar to duwa za ta biyo baya an an kwatanta da waccan ka nafkhati arnab ba ta fi kamar kukan ɗan zomo ba sayasi wato wannan kinaya ne akan wato fitintunin manya-manya ne kuma za a gansu ko ta ko'ina za a hango su daga ko'ina sannan kuma suna da ƙarfi suna da wahalar sha'ani kamar da kasan ƙahonsa yana da ƙarfi yana da wahalar sha'ani kama a ce an karya shi ko an cire shi ba garma yake ba to wannan fitina za ta zama cewa za ta jima haka kamar yadda za kuma ta yi tsiri ta yi tsire ce ƙarfi kamar yadda ƙahonnansa su faƙala sai abdullahi ɗan hawala ya ce ma khara Allahu li wa rasuluhu ina nan dai akan zaben Allah da manzansa fa qala li sai manzo Allah ya ce mini ittabi hada idan aka zo zamanin fitan nan wannan mutumin to ka bi shi fa innahu yawma idhin shi mutumin nan da na nuna mana ce ka bi shi a wannan ranar wa man ittaba'ahu da shi da wanda suka bi shi alal haqq za su kasance duk bangaren da suke shine bangaren gaskiya qala annabi ya nuna mishi wani mutum ne a cikin tare ce kaga wancan shi zaka bi falahiqtur rajula sai ne marmaza na je na riski mutumin fa akhastu bi mankibai na kama kafadin sa falafaftuhu na juyo da shi inda annabi zai ga fuskar sa fa qultu ya rasulullah nace ya manzo Allah haza wannan kake nufi wato sa tafiya ne a cikin tawaga manzo Allah sai sama yana wani waje su kuma sauran suna gaba to dai annabi nuna ne ce wancan kaga wancan mai kaya iri kaza ko mai ka abin hawa iri kaza shi zaka bi dan ya tantance waye sai ya su kwana dokin sa sai ya riski mutumin da ya je sai ya taba shi ya juyo da shi da annabi da gaskiya ce ya manzo Allah wannan kake nufi qala annabi ya ce eh shi nake nufi qala na'am fa idha huwa usman ibn affan radiyallahu anhu sai ya ga sayyidina usman dan affan ne Allah ya bangije ya kara masa yadda wannan hadisi ne sahihi yana cikin musnadin imami ahmad ibn hanbal cikin fadailus sahaba na ahmad dan hanbal da kuma shi kanshi ibn abi asim ya fitar da shi a cikin littafin shi al ahadu wal makhali wanda yake tabbatar da cewa sayyidina usman radiyallahu anhu a lokacin za a samu fitina wanda ta yi sanadiyar rayuwarsa shi akan gaskiyarsa yake wanda suka kashe shi sune akan bata sune akan barna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya ga sahabbai da su bi shi akan wannan gaskiya وحدثنا محمد بن عوف ويعقوب بن سفيان قال malamai guda biyu suka bashi hadisin Muhammad ibn Auf at-Da'i kenan al-Himsi mun ji hadisin shi da yawa a baya ya rasu 272 da kuma Yaqub bin Sufyan al-Fasawi da littafin al-Ma'rifatu wa tarikh kenan kala su biyu suka ce haddathana Abdullah ibn Salih Abdullah ibn Salih shine wannan katibul layth wanda yana da ɗan rauni haka haddasani Muawiyah ibn Salih an Salim ibn Amir al-Khaba'i kenan Salim ibn Amir al-Khaba'i ya da hadisi a cikin Muslim ma wannan al-Kutubul Arba an Jubair ibn Nufayl qala Jubair dan Nufayl yake cewa samitu Murra ibn Ka'ab al-Bahdi naji Murra dan Ka'ab al-Bahdi inda Muawiya a wajen Muawiya bi marji Saluja marji Saluja sunan waje ne shine inda aka yi yarjejeniya tsakanin Muawiya da Al-Hassan radiyallahu anhuma akan cewa Muawiya zai anshi halifanci Al-Hassan ya haƙuri yayi da zai haƙura wato bayan kashe Sayyidina Ali radiyallahu anhu mutanen Kufa sun kare yin gangan ku bayan sanar da Sayyidina Al-Hassan radiyallahu anhu an abi a halifa sun yi gangan ku sun taho sun fato Sham cewa za a zo a murƙushe mutanen Sham kawai kowa ma ya huta da wannan musiba su ma mutanen Sham su ma suka fito daga Dimashq sai aka hada a wannan wajen da ake cewa Saluja to a nan ne fa masu hankali da ragowar haƙuri da ke cikin mutane suka fara shawarwarin cewa lalle bai dace a yakin nan musulmi suka shi junansu ba har aka yi da yarjejeniyar cewa to sayyidina hasan ya yarda shi zai haƙura da halifancin nan kuma ya aiko da muawiya takarda cewa ya rubuta abin da za a yi za a yi sharadi akai wato bunut kaman points da za su haɗu akai da ƙarshe suka haɗu akan abin da ya ba da maslaha game da manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi bushara akan cewa wannan ɗana shi zai haɗe masa kan al'ummarsa to wannan a wannan wurin yace ya kuli yana cewa amma wallahi ma ana bi khatibin ya ce na rantse muku da Allah ni ba mutum ne da na saba da jawabi haka cikin mutane ba fadakara an nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu sai ya ambaci kwatankwacin hadisin nan da ya gabata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi yana da dan rauni saboda Abdullah ibn Salih katibul layth ya kasance wato yana da rauni malamai suna saduk ne amma malamai suna suna abin gadinsa suna takarar game da hadisan shi amma na ya samu taba ba matsala insha Allah hadisin yana cikin musul imam ahmad ibn hanbal da kuma mujam tabarani al-kabir da littafin musnad ash-shamiyin da dina al-imam at-tabarani malai sake cewa haddathana abubakar wato ibn abi shayba kenan haddathana abu usama an kahmas ibn al-hasan abu al-hasan al-basri kenan abu al-hasan al-basri rahmatullahi alayh ana abdullah ibn shaqiq yace haddathani haram ibn al-harith wa usama ibn khuraym mutane guda biyu al-haram ibn Harith al-Murri az-Zabiyani wannan wani muhadram ne wanda yayi zamanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam dan haka yana cikin adadin kibari tabi'i wani mutum ne cikin gwaraza da suka suka suka ba da gudummawa wajen kawo zaman lafiya a zamanin jahiliya da yin sulhu akan yaƙe-yaƙe daban-daban da shi da Usama ibn Quraym Usama ibn Quraym shi ma magana sayya shi ma tabi'i ne da haka ba ga Ibn Abdul Ibn Hibbana ibn hibban ya ambace shi fi man lam tasihha suhbatu a cikin fiqat din sa kenan wato wanda an ce sahabi ne amma bata tabbata ba haka ibn abdur ya ambace shi a cikin hadith zikar to su biyun nan sune suka ce wa kana yughadiyani sun kasance sojoji ne masu jihadi fa haddathani abla dan shakiki ce sai suka bani labari hadisan wani hadisi wala yash'uru kullu wahidin minhum anna sahibahu haddathani kowa ya bani hadisin ne a keɓance ba tare da ya san abokinsa ya bani hadisin ba an murrata al-bahazi daga wancan mutumin murra ibn ka'ab al-bahazi قال يتي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في طريق المدينة وترانا النبي صلى الله عليه وسلم yana hanya zai dawo Madina ya ji wani cikin wato ya kiyaye shi jihadujinsa faƙale ce kai fa tasna'una fi fitnatin fi aqbaril ard ya yarda ku da wata fitina za ta bayyana ta karaɗe lungunan duniya ka annaha sayasil bakar kaman wato kahonnin shanu qalu suka ce nasna'u ma za ya rasulullah ya manzo Allah ba mu shawara sallallahu alaihi wasallam me za mu aikata ya za mu qala yace alaikum bi hadha wa ashabi ina horonku da ku bi wannan mutumin da shi da waɗanda ke tare da shi fa asra'atu hatta aqaftu alayya ar-rajul naje har sai da na kamo mutumin fa qultu hadha ya nabiyallah nace wannan kake nufi qala hadha nabi yace eh shi nake nufi fa idha huwa usman ibn affan sai naga usman dan affan wannan hadisi ne sahihi shi ma isnadin sa wato rijal ne fiqat gabaki ɗayan su insha Allah وحدثنا أبو بكر ينا تكن لتافن ترمذي ما ونا ينا تكن لتافن ترمذي دا الشريعة أنا العاجري دا مسند الإمام أحمد ابن حنبل دا ابن أبي شبا تكن مسند دنسا وحدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عليا عن هشام بن حسان عن محمد بن السيرين عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو وانا إسناد ينا دا روني متابعة شيء وچن دا أبو بكر ابن أبي شبا دا ibn ulayya wato isma'il ibn ulayya daga hisham ibn hassan al-qartusi kenan daga muhammad ibn sirin babban malamin na cikin kasar basra to muhammad ibn sirin bai riski sahabi ka abu dan ujra ba saboda haka anan akwai inqifai tsakanin muhammad ibn sirin rahmatullahi alaihi da kuma wannan sahabi mai suna ka'ab ibn ujra radiyallahu anhu shi ma ka'ab yana da wannan irin riwayar za mu zo mu ji ta a gaba wanda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi lokacin da za a yi fitina kabo wani ya taba mutumin sai aka ga cewa Usman ne dan Affan radiyallahu anhu wannan isnadi kamar da muka ambata yana da inkitai al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi da al-Ajuri a cikin ash-Shari'a da Ibn Abi Shayba a cikin musannaf dinsa قال حدثنا الحسن ابن مصعب ابن سعيد المسيسي الحسن ابن مصعب shi kuma yace haddathana Isa ibn Yunus ibn Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i kenan an Wa'il ibn Dawud an al-Bahi an Zubair daga Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu qala qatala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min quraish yawm badr sabra akwai mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kashe shi ranar ali ranar badr sabran wato a tara mutum a mai a tara a tara a kashe shi ba wai a kashe shi a cikin yaƙi ya da takobi ba a kashe shi bayi da makami a hannunsa sun makala sannan annabi ce la yuqtalu ba'da al-yawmi rajulun min quraishin sabran illa rajulun katala usmana faqtuluhu فإلا تفعلوا تقتلوا قتل الشاة النبي صلى الله عليه وسلم yace daga yau ba za a sake kashe wani mutum ba ƙureshi irin wannan kashewa kashewa ta a'azalla sai dai mutumin da zai zo ya kashe Usman to ya kashe Usman ku kashe mini shi in ba ku kashe min shi ba to ku kuma za a yi muku kisan kiyashi sai su larwa suka ce katalar shati kisan awaki kamar yadda bahaushe ke sa kisan kiyashi wato za a karkashe ku ba wani katabus da za ku yi wannan isnadi da'ifi ne rauninsa shine wancan malami mai suna alhassan ibn mus'ab ibn sa'id al-misisi malamai suna raunata shi kwarai da gaske da'ifi ne jiddan al-imam tabarani ya rawaito riwaya a cikin mujamul awsat da kuma ibn adi al-kamil a cikin ibn adin al-juzani a cikin al-kamil ta dai wannan hanya surwaito shi saboda wannan karin da yazo a ciki cewa na wannan alƙawarin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shine bai tabbata ba kenan wa haddathana Muhammad ibn Muslim ibn Wara qala haddathana Abu al-Mughira عبد القدوس ابن الحجاج حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي ميمونة قال قال معاوية wannan kuma daga babban malamin nan Muhammad ibn Muslim ibn Usman ibn Abdullah ibn Wara Ar-Razi ɗaya daga cikin malamai guda uku wanda yake cewa malamai guda uku sun hada kasar rayu da wuya ka samu wani gari da ya hada irin su a lokaci guda Ibn Wara Abu Hatim da kuma ainihin wato a a a dan uwansa ko abokinsa mai sunan shi abu zur'a abu zur'a da abu hatim da muhammad ibn muslim ibn wara to shine yake riwaya a cikin masu kutubu sita al-imamu an-nasa'i shine kadai ya fitar da hadisin sa ba wai dan bai da inganci ba saboda yayi nuzuli qala da sana abul mughira abdul quddus ibn al-hajjaj shine yake riwaya daga abdul quddus ibn al-hajjaj daga sa'id ibn bashir sa'id ibn bashir mutum ne mai rauni da aka isnadi a nan ya samu matsala an qatada qatada ibnu da'amat as-sadusi ana abu ana bi maimuna qala yace qala muawiyatu sayyidina muawiya radiyallahu anhu yace inna ahla makkata akhraju an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lalle mutanen makka sun fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kore shi daga makka sun tirsasa masa daga yin hijira sun tara sashi zuwa ga yin hijira da barin makka saboda lokacin suna kafirci sun kwarzabe shi sannan sai ce fala takunu al-khilafatu fihim abada sun makansa sagegeduwa har abada mutanen mazauna garin makka wanda suka kori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taɓa yin halifanci ba wa inna ahlal madinati qatalu usmana su kuma mutanen madina sun kashe usman fala takunu al-khilafatu fihim abada su ma abada halifanci ba zai same su ta riwaya dai na farko tukuna da ifiya ce na biyu kuma za ga a cikinta akwai tani wanda zai iya halasta ne a bisa salon zance ce ai mutanen makka sun kori annabi sallallahu alaihi wasallam alhalin wani sashi ne na mutanen makka sun kore shi kuma mutanen makka da suka imani da shi wannan shi'umcin ko da gaske ne zai iya hana su samun halifanci Allah ne mafi sani ba manzalan sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba sayyidina muawiya ne aka danganta masa kuma bai inganta ba sannan mutanen madina an kashe usmana a cikin garin madina amma ba mutanen madina suka kashe shi ba wasu ƴan wato tawaye ne gaugau daga garuruwa daban-daban daga ƙasar iraki da masar su ne suka yi gangan ko suka ji suka aikata wannan ta'addanci allah ya kyauta wadda sana muhammad ibn yahya ibn abi kharamin حزم يا ابن ابن أخي حزم قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثتني فاطمة بنت عبد الرحمن وأن فاطمة بنت عبد الرحمن مجهولة بأسان واتيتيوا haka malamarta da ta ce haddasa ne ummi mahaifiyata ta bani hadisi su biyun nan malaman hadisi ba su san su ba قالت تتي دخلت على عائشة ناش دقول السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فقلت يا أم المؤمنين تتي ياكي أور مؤمني إن بعد بنيك للي وسكين آئنك مؤمنيكنا أرسلني إليك يا ترون زوا غريك يسألك عن عثمان يتنبيك ما رأيك ما ذاك تي جمد عثمان رضي الله عنه fa'innan nasa kad aksaru fihi wa shatamu mutane suna yawaita maganganu a kansa har suna zaginsa sau da wannan mutumin ya fara shiga cikin shubuha bai san shin zai gan shi a matsayin mutumin kirki ko ko zai yarda da maganin banza da aka faɗa a kansa sau da ka aisha a samu shi fasara kala ta ce a ƙulu ina cewa la'anallahu man la'anahu wa shatamahu Allah ya tsine ma wanda ya zagi sayyidina Usmana ko ya la'anci shi shi wannan shine mafi cancantar la'anta laqad ra'aytuni wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wadi'ur ra'sahu fi hijr ina tuna ni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna zaune annabi ya sa kansa a cinyata yuha ilayhi ana masa wa'ayi kullal qur'an dukkan qur'ani haka aka masa wa'ayi sai yana zaune kusa da ni ko yana kishin gidi ko yana kwance akan cinyata wa yaqulu yana cewa uktubu ya usayni usayni usman yana zaune a kusa da shi in an yi wahayin sai annabi ya ce mashi rubuta dan yana cikin kuttabul wahayi fama kana Allahu li yunzilahu hadhihi almanzilata min rasuli sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa karimun alaihi Allah ba zai yarda ya bashi wannan matsayi ba ya zama mai rubuta wahayin da ake aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai saboda shi a wurin Allah din mutumin kirki inda ba mutumin kirki bane Allah ba zai bashi wannan dama ba wannan isnadi ne da'if asalin riwaya tana cikin littafin musnad al-imam ahmad ibn hanbal da kuma mu'jam at-tabarani al-awsat da kuma wato littafin ash-shari'a na hibatullahi al-lalakai wa da sana yusuf ibn musa yusuf ibn musa ibn rashid kenan al-qattan qala da sana abdul malik ibn haruna ibn anaza ko ibn afon antara ko ibnu antara ne sorry abdulmalik ibnu harun ibn antara wannan mutumin mutum ne wanda yake mai rauni kwarai hasali ma al-imam ad-darqutni da ya ibn ma'in suna ƙaryata shi suna cewa maƙaryaci ne haka wannan isnadi ka iya cewa isnadi ne wanda yake alaihi lawanihul wad'i wanda yake ƙarya ne an abihi daga baban shi shine harun ibn antara din an jaddihi daga kakansa fadakala kala fadakala muhammad ibn abi bakr ala usman muhammad dan gidan abubakar siddiq radiyallahu an abi bakr kun san wannan muhammad din wannan da aka haifa a hanyar dawowa daga aikin hajjin bankwana ya shiga cikin jarabawa yana daga cikin wanda suka suka sa hannu ko kuma suka yi tarayya wajen tawayen kamar da tarihi nuna ya shiga har cikin tawagar wanda suka shi na sayyidina Uthman dan kashe shi da ya ganshi cewa na hadda kai sai ji kunya ya fita daga baya sayyidina Ali ya ba shi gwamna a kasar Masar an kuma je an yi an mishi mubaya a kasar Masar din daga baya kuma abokan hamayyar su ƴan Banu Umayya suka kama shi suka mai wani mummunan kisa an ce kulle shi suka a cikin buhu da ransa suka wurga shi cikin wuta wuta ta kona shi Allah ya kyauta wannan dai rigingimin siyasa ne waɗanda ba daɗi labarin amma ya aka iya karatu ya kawo kansu to faƙala lahu usman yabna akhi da ya shiga sai usman ya ce mishi ya kai ɗan ɗan uwana in shuduka billahi ina gama ka da Allah hal ta'lamu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zawwaja ibnatayhi shin ka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auren mana da ƴaƴansa guda biyu ihdahuma ba'd al-ukhra bayan daya ta mutu ya ƙara min daya thumma qala sa'annan kuma yace mini ala aba ayim ala akha ayim tazawwajha usman falau kana indana shay'un zawwajnahu ce kai dan kirki kai dan albarka in kana da diya baiwa Usman da muna da wata mada mun kara mushi ka san an yi haka wa nazalat bai'atur ridwan lokacin da aka zo yin bai'atur ridwan a Hudaybiya kenan ni annabi ya tura ni cikin garin Makka wato Usman kenan radiyallahu anhu dan ya je ya jiyo halin da ake ciki da kuma mai Qurayshawa suke nufi da cewa za a shiga garin nan ba aka zo aka bada labarin cewa ai sun ma kashe shi a lokacin annabi yake cewa sun kashe Usmanu duk da ban zo da nufin yaki ba sai an yaki fa baya ali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadayhi idahuma ala al-ukhra annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu abdullahi a masa mubaya akan sharadin za a je a shiga makka a dau fansa na jinin usmana in dai sun kashe shi a buɗe garin da ƙarfi da yaji da tsiyako da arziki sabai suka dinga bin layi suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya fa qala sai yace ya mun mubaya'a da hannunsa annabi ya haɗa hannun shi na dama da na hagu yace hadhihi li wannan hannuna ne wa hadhihi yadu usman ga usman shi ma ya mun mubaya'a nayi mishi mubaya'a gare ni a improxy kenan ko baya fa kanat yadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama athhara wa atyab min yadi hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya fina daɗi ya fi nawa tsarki ya fi nawa daraja ka san haka ƙala na ya ce na sani ƙala ya ce ba shi duk Allah ina gama ka da Allah hal ta'alamu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ƙala shin kana da masani cewa annabi ya ce man yashtari hadha nakhala fa yuqimu bihi qiblatal masjidi wa bamina lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhalan fil janna nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne zai sai wannan dabinan fayuqimu bihi qiblatal masjid ya tsaida alqiblan masallaci da shi wada min lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhalan bil janna nabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma ce duk wanda ya haka na huwa ce mishi zai samu gonar dabino a aljanna qala na'am ce ka san da haka ni ne na sai gonar dabino aka yi wannan aikin qala wa in shudukallahu hal ta'lamu anna almuslimina ja'u ju'an shadidan shin kana da masaniyar cewa musulmai sun shiga cikin yunwa mai tsanani faji'tu bil amfa'i nazo da wata al amfa shine bisaqun min al adim kaman kaman buzu kenan ko wani abu makamancin haka shimfiɗa ne suke ta hanyar je mai fata fata sa ko tara kuma ta ake je mai sai mai da ta kaman carpet haka ko kaman abin da ake bazawa in za a ci abinci bisaq ni na kawo shi fa basattu har nazo na shimfida thumma sababtu alaihi alai hal huwara na zuba gari huwara shine gari fari kaman kaman kaman garin alkama ko garin masara ko fulawa a zamanance misali na zuba akan wannan shimfida da bayan na zuba sun majitu bi saman na zo da ainihin as-saman shine mai ko wal'asul da zuma fakhalattuhu bihi na cakuɗa wannan garin da zuman nan da manna fakana awwala khabisin akalu fil islam wannan shine farkon khabis khabis sunan wani abinci ne har yanzu larabawa suna yin shi har yanzu larabawan ƙasar saudi arabia da yaman da iraki suna yin wannan abinci da ake cewa khabis ya yi kama da a wurinmu ne kama a ce wani abu kamar dambu ko wani abu makamanci haka gari ne ake samu na fulawa a cakuɗa shi da zuma da sauran kayan haɗi a sa mashi su tafarnuwa da waye yana da daɗi sosai abinci ne na karamci suna cin shi har yanzu in kai browser za ka yi ganin nau'o'insa gwargwadon irin ƙabilun suna ce mashi kuma sunan shi na yanzu khabis ana rubuta shi da K-H-A-B-E-S Khabis har yanzu akwai akwai shi a ƙasashen larabawa akwai shi a gidajensu da matsa'in ɗinsu kala-kala to ya ce wannan shi ne farkon irin wannan abinci da aka ci a musulunci ƙalu na suka ce ƙwarai ƙala ya ce oke ƙala na'am ko ƙala fa'un shi duka billahi hal ta'alamu shin kana da masaniyan annal musulmi na zama'u zama'ar shadidan musulmai sun taɓa shiga cikin tsananin kishirwa fahatafartu bi'iran ni ne nasa aka tona rijiya fa a'azamat indiyan nafaqa kuma na kashe kuɗi masu yawa wajen aikin rijiyar nan thumma tasaddaqtu biha ala ala almuslimina amma kuma nayi sadaka ne ta ce duk musulmai su amfani da ita abda'ifi fiha wal qawiyyi sawa bai karanta wannan ya zama adafi ne akan alal muslimina kenan bai karanta kuma ce abda'ifu fiha wal qawiyyu sawa sai zama istinafi da mai rauni da mai karfi duk matsayin su ɗaya game da rijiyar nan ni ma kaina ɗaya ne daga cikin musulmai qala na'am ce kwarai na sani qala fa unshiduka billahi hal ta'lamu anna al-miratan qat'at 'an al-madina shin kana da labarin cewa wata rana almira shine almu'an kayan abinci ko abba'am shi kanshi abincin in qat'at anil madina hatta jaa an-nas idan babu supply mutane suka shiga cikin yunwa fa kharajtu ila baqi'il garq baqi'il garqad nafta zuwa bakin wannan makabarta dake wajen garin Madina baqi'a fa wajadtu 15 rahilatan alaiha ta'am naga wasu ababen hawa kama a ce raƙuma kama a zamanci a ce tireloli guda goma sha biyar cike da abinci fashtaraituwa duka na siye su wahabistu min ha salasata na rike guda uku kawai na iyalaina wa a teki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi fante ashara na kawo guda goma sha biyu rahilatan duka abin hawan nan guda goma sha biyu cike da laftin kaya na abinci na kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada aliyan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya mun addu'a albarka fa qala yace barakallahu laka fima a'taita wa baraka laka fima amsakta Allah ya sa maka albarka cikin wannan abin da ka bayar da wanda ka rike na gida din qala na abin yace na san haka qala yace wa unshiduka Allah hal ta'lamu anni ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi alfi asfurin ka san na taɓa zuwa manzo Allah da wato ɓantaren zinariya guda dubu ƙwandalaye na zinariya dinari kenan fasababtu hafi hijirar rasulullah sallallahu alaihi wasallam na zo na zuba su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu na ce masa ista'in biha ya manzon Allah kai amfani da waɗannan duk abin da kake so fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine annabi ya ce ma dara usmana ma fa'ala ba'da hadha al-yawm daga yau usmanu ba zai ƙara cutuwa ba da duk abin da ya aikata qala na'am Muhammad ya ce eh na sani qala yace fa unshiduka Allah hal ta'lamu anni kuntu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala jabal hira ka san cewa ni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taba kasancewa akan dutsen hira idra jafa bina yayin da ya girgidi da dutsen hira shine shine jabalul wahyi kenan akwai dutse guda biyu mashahurai game da tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka akwai jabalul hira shine shine na wahayi ko inda yake zuwa ya tahannaf yake sauka ya je ya yi ibada akwai wani rami a ciki wanda ya shiga ciki an ce daga yana hangen ka'aba to a nan ne aka fara mashi wahayi jibril ya same shi kuma dutsen faur shi kuma shine jabalul hijra inda suka buye shi da sai na bakar idhuma fil gari yaqulu sayyidi laka fa inna allaha ma'ana duka suna nan a bayan garin madina hanyar tafiya garin makka hanyar tafiya madina yace to kasancewa da ni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance kan wannan dutse idra dafa bina ya girgidi da mu fadarabahu nabi sallallahu alaihi wasallam bi kadami annabi ya buge shi da kafa sabaka da yace uskun hira ka natsu fa inna laysa alayka illa nabiyyun aw aw siddiqun aw shahidun annabi ne akan ka da siddiqi da shahidi wa alal jabal yawma idin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ne ai yake akai wa Abu Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali wa Talha wa Zubair qala na'am yace kware kuwa wannan hadisi ne maudu'i na ƙarya ne wannan kuma a cikin shi akwai abubuwa wanda suke nakara ce kamar yanzu wannan ambatan dutsen Hira munkari abin da yake ma'arufi shine ambatan dutsen Jabal Uhud wannan kissa ta faru ne a Madina da kuma wannan adadin mutanen da suke kai ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tirran da Jibril ya goye kawo mishi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq a tarihance bai ƙara komawa gugun hira ya ji haudi zalla bai sake ba a tarihance kakan ba za ka ranta bai sake koma wajen ba shi yasa bai cikin ibada hawa dusa bai cikin ibada dan da kin kaje maka za ga mutane suna hawa daga ƙasa in ka hau dutsen kafin ka kai za ka yi tafiya awa ɗaya da rabi kafin ka kai inda wurin yake inda annabi yake hawa haka sakowa kuma haka mutane suke hawa saboda jaraba da haka yan- saudiya ma da suka ga mutane sun jarabta da abin yanzu an sa irin wannan a- abin da ake sakawa akan waya din nan wani wani wani eh a- mutane suna biyan kuɗi suna hawa na bai da aka iya da jahilai Eh, dole gara a tare musu rayuwarsu kaske su ta mutuwa to haka ɗaya ma za ka ga shi ma jabalul hijira ɗin za ga mutane har da ihrami sun sa ihrami kamar ƴan umara suna ta hawa dare da rana kamar ya asiyan na akwai jahilci malam dole mu mu gode Allah wallahi mu dai nan za ka ga mutanen mu ba sa yin wannan wannan jahilcin galibi ko dan san jikin mu ne ko dan uh, san kuɗi ne ko kuma dan ilimi dai amma dai ba sa yi mutanen mu ba sa yi amma zaka ga yan Asiya mutanen Pakistan mutanen Bangladesh Indiyawa su ne kan gaba wajen wannan wannan gangancin zaka ga mutum yayi zuba ya sha wahala yana ganin kamar ibada yake Allah ya kyauta in dai ba ka je sai dai kawai dan ziyara ta gani da ido da kuma kawai dai eh, eh, wani ya zama kamar tourist attraction ko wani abin nan eh, historical ah, abin nan haka site to sai dai don haka amma ba wai don ibada ba ce to babu inda aka ce annabi ya sake komawa ya hau dutsen hira ko ya ci gaba da wannan tahannufin daga ran da aka fara mushi wayo saboda baya cikin addini kuma abin da ya tabbata ma'arufi duk da waɗannan abubuwan da aka kawo a cikin hadisin dukkaninsu suna da tabbas suna da asali a cikin tarihin rayuwar sayyidina Uthman ya yi waɗannan ayyuka da ire-irensu amma dai wannan riwayar a yadda take haka to maudu'iya ce a bisa ka'idan malamai saboda wannan mutumin mai suna Abdulmalik ibn Harun ibn Abi ibn Antarata kamar da muka ambata malamai sun ƙaryata shi a Darqutni da Ibn Ma'in asalin hadisin yana cikin littafin fada'ilu sahaba ko kuma zawa'id fada'ilu sahaba na Abubakar al-Qati'i da kuma al-awa'i na shi na shi Ibn Abi Shayba Ibn Abi Asim da kuma littafin sa ɗayan al-Ahadu wal Masani to Allah ya kyauta قال حدثنا الحسن ابن علي الحلواني كذا قال حدثنا شبابة شبابة ابن سوار قال حدثنا يحيى بن أبي زيد يحيى بن أبي راشد مولى أمر بن حريف يا ابن أبي راشد wannan za ya cewa masturi ne domin ibn hibbana shi ya kadaitu da amincewa da shi kuma mun sha faɗa a irin wannan munasabar cewa ibn hibbana malamai suna takatsantsan da mutanen da yake kadaituwa da amincewa da su da shi ne ke riwaya mai suna Yahya ibn Abi Rashid Maula Amr ibn Hurayf kala da sana Uqba ibn Usayd shi ma wannan majhuli ne ba a san shi ba wa Yahya ibn Abdurrahman al-Harashi kilahuma an numan ibn Bashir Numan dan Bashir a cikin sigarus sahaba kala yace haddathani Na'ila bintu Faratisa al-Kalbiya imra'atu Usman Na'ilatu bintu Faratisa ibn Haus wadda tana cikin matan sayyidina Uthman radiyallahu anhu kuma a ce ma matar da ya fi so cikin matansa da kirista ce mutanen ƙasar Iraki ne ita da iyayenta suka musulunta ko ita da wasu cikin ƴan uwanta sai kuma aka zo da sayyidina Uthman ita ta aure shi ya aure ta mawaƙiya ce kuma jaruma kuma kurin da aka shi ta nuna jarintarta domin da aka kawo takobi za a caka mai ta rike ta rike wajen kaifin suka soka takobin garin tafiyar takobin ta cire mata wasu cikin yatsanta wanda an ce wannan yatsan suna cikin abin da aka saka a cikin kunshin kayan da aka yi wasu muawiya a sham lokacin da aka kai rigan sayyidina usman ko take da jini din wannan mata ta yi jarinta sosai da aka kashe shi din ma ita ce ta fito tana kururuwa tana kwalala tana neman taimako a zo a taimaka halifan musulmai ga abin da ya faru da shi kuma ita ce ta tsaya tsayin daka sai da aka mai jana'iza kun sai na usman bayan an kashe shi kwana uku ba mai jana'iza ba kwana uku gawo shi tana cikin gidan yan tawayen nan sun hana shiga sun hana fita har ta fara kumbura ita ta gayyato wasu mutane cikin makusantan shi cikin dare aka zo cikin duhu ta ce kada ma su kunna fitilla domin sun kunna fitilla ma za a gansu su suka fita da gawar a sace suka je suka yi mata suka yi mata sutura ba tare da an yi mata sallah wanda ya cancanta a yi mata irin jima'iyyar ba ba tare da an sa mata wani likafani na musamman ba ba tare da an mata wankan gawa na musamman ba yadda ka san ba gawar mutum ba kuma saboda karma a ga sabon kabari a baki'a waɗannan lalatattun yan tawaye suna iya su tona kabarin su wulakanta gawa ta ta bada shawara ta ce mu samu wani wuri daban irin abin da batu yake cewa unmarked grave wato kabari wanda ba za a gane ba ba haka aka mai jana'ira sai na usman yana cikin jarabawa da abin da annabi ya ce mishi zaka hadda jarabawa mai yawa babban mutum irin wannan a cikin musulunci ya hadda irin wannan jarabawa Allah ya kara mishi rahama da gafara to ana ambaton wannan mata wajen jarintarta to sai da aka tabbata an rufe shi ga baki da an yi komai su ta yi wani jawabi a masallaci ta yi maganganu masu kama zukata wanda ana ganin ma yana da gaske abin da ya harzuka su Aisha da da da su Talha da Zubair suka fara jin gilci cewa ba su kyautata wa kansu ba da suka bari aka kashe na Usman aka ba su mishi wani taimako ba daga nan suka fara tunanin ya kamata su daukan sa sannan kuma yace ta kunshe wannan kayayyaki rigarsa da aka jika da jini da kuma wani bangare na gemun sama da da wani takobi ya sara gashin gemun ya zuba da kuma wannan bangare na yatsanta ta aikawa da Muawiya tare da wani jawabi wanda za a gansa tafan tarihi ba za a kawo su anan ba saboda ba mahallin su bane daga baya Muawiya yace zai aure ta tace ba za ta yi aure ba an ce mata ta cire hakoranta na gaba guda biyu saboda ta daina zama kyakkyawa dan ka wannan namiji ma ya ganta ya ce yana so tace kuma saboda ba ta so ta manta da bakin cikin rabuwa da Usman ba za ta yi aure ba so ba ta yi aure ba har zuwa shekara ta sittin bayan hijira shekarar da Muawiya rasu ita ma shekarar ta rasu Allah gafarta musu gaba daya to ita ce take cewa lamma kusira Usman yayin da aka yi wa Usman wannan kawanya cikin gidansa sama ya dinga yin azumi qabla al-yawm alladhi qutila fihi jajibarin da za a kashe shi ma yana azumi falamma kana inda isfari yayin da lokacin shan ruwa yayi almuru tai sa'alahumul ma'al aziba sai ya ce ma waɗannan yan tawaye da suke kewaye da gidan tunda sun riga sun take oba cewa su taimaka mai da ruwa mai daɗi ruwan daɗi wanda zai yi buɗe baki saboda rashin imani fa abau alai suka ce ba za a baka ruwa ba wa kalu suka ce duna kadhalika raki ga wancan guggubin ruwan kwata qalat wa rakiyun fi dari yulqa fi hannatin suna ma'ana wata kwata da ake zuba shara suka ce gaji ka sha ruwan kwata mutumin da ya yi siya musulmai rijiyoyi yau musulmai kaza shine wasu da sunan musulunci sun hana shi ruwan da zai bude baki na azumi kala ta ce fa ba ta min ghairi an yufira haka yayi zarci yayi sabu zarci bai sha ruwa ba falamma kana fi sahar can da asubahi tsakar dare a taitu jaratin li ta ce sai na jigun wasu makwabtana ala ajajiri mutawasila ta anistotor ta bi ta kan rufin kwano ko kuma dakin kaman jin da abin ne suke yi tsoro ne ta tsallaka wani gida ta tsoro domin yan tawayen ba za su bari a fita daga gidan shi a shiga wani gida ba amma ta jikin gidaje kamar a ce ta bayan layi kenan ko ta tsallaka zuwa gidajen makwabta sa'altuhunna al-ma'a naje nace ku taimaka mana da ruwa halifan garin nan kun san mai gidana gashi gashi halin da muke ciki yayi azumi je dare bai sha ruwa ba har yanzu ku taimaka mana da ruwa fa tsauni kuzan min ma'i suka bata kamar a ce gora guda na ruwa falan ma ji'itu bihi nazaltu ta zo ta sake sauka daga kan biye abin nan din nan mai sunan shi soro fa idza usmanu sai ta tarar da usmanu asfalar daraja na'ima ta gan shi a gefe irin inda matatakala yana ta bacci ya fito har yana munshari kamar babu wani musiba ko wani bala'i ya dogara ga Allah kawai ya kama bacci abin shi kuma bacci ya dauke shi ta ce fa aikastu sai na tashi shi kala ta ce ma hara ma'un azibin ga ruwan daɗi a ce tuka bi na kawo maka kala ta ce farafa a ra'asahu yanzuru ila alfajr sai daga idan shi ya kalli sama ya ga shin alfijir yake tufa kala yace inni asbahatu sa'ima yace ai amma gari ya riga ya waye kuma ni azumi nake fa qultu nace mishi min aina azumi kuma ta ina walam ara ahadan ataka bi ta'amin wala sharabin ko ko ba wanda ya kawo maka abinci ko abin sha fa qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam attala alayya min hadha saqafi wa ma'ahu dilwun min ma'in fa qala shrab ya usman yace yanzu da nake mafarkin nan naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo min cikin mafarki na da dai baccin nan ta saman rufin kwanan nan yace mun ga ruwa ka sha usman fa sharibtu hatta rawaitu kuma na sha har na kushi ثم قال ازدد yace ka ƙara sha fashribtu hatta rawai na sha na ƙara kushi ثم قال yace amma innal qauma sayukthiruna alayka wannan mutanen za su galabaice ka fa in qataltahum zafarta in ka yaƙe su zaka ci nasara wa in taraktahum in kuma ka bar su afsarta indana to yau din nan ba za ka sha ruwa ba sai a tare da mu a lahira fa dakhalu alayhi min yawmihi fa qatalu kuma ranar suka kashe shi bai rayu ba wannan isnadi ne shi ma bai fi dake kissa tana da shawahid tabbatattu mun ji a baya cewa Yahaya ibn Abi Rashid ibn Hibban ne kai ya amince da shi a cikin masu amincewa da mazaje sannan Uqba ibn Usayd kuma yana daga cikin majhulai wallahu alam wannan yana cikin littafin Zawaid na Imam Abdullahi ibn al-Imam Ahmad ibn Hanbal da tabaqat na Ibn Sa'ad da littafin Tarikh na Ibn Shabba da sarwaito shi hakanan kuma Allalaka'i a cikin littafin shi a shari'a hakanan asalin kissar asalin kissar tana cikin sayan muslim asalin kissar ko zabin da ke fara dunkulalliyarta cewa ya yi azumi ana gobe kuma sun hauro sun kashe shi da azuminsa wannan asalin tana cikin sayan muslim ba da wannan tafsilat ɗin ba Allah ya gafata ne وحدثنا هربة بن خالد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جا جاوان عن الأحنف بن قيس wannan ma wani isnadi ne irin na wanda wato kamar mutaba'a ga wacce riwaya wanda yana cikin musnad at-tayalisi da kuma al-ajuri a cikin ash-shari'a wa da sana Abu Bakr kala da sana ibn Idris an Husayn ibn Abdurrahman an Amr ibn Jawaran shi din ne dai Amr ibn Jawaran wani kalu Umar ana cewa kuma Umar عن الأهنب دقى أهنب ابن قيس نتيجا قال يتي قدمنا المدينة ونحن نريد الحج منذ مدينة منا نفن زام إسا مكة مجمع أيكم حج فجاء عثمان سيقى عثمان فقيل هذا عثمان بن عفان سيأكتي وانا عيشين عثمان فدخل وعليه ملاءة صفراء يشجع ينا سنيد ولي أبن ملاءة شيني كما الكبة صفراء وتكي فترة kad kanna biha ra'sahu ya rufe kansa da ita fa qala yace ha huna aliyun da ya shigo da ya fito daga gidan yazo inda mutane suke tare a farfajiyar masallaci amma ya rufe fuskar shi da ba za a iya gane shi ba a lokacin ana wannan tawayen kasan tawayen dama an yi shi ne a watan zulhijja su kuma suna nufin za su isa makka ne don aikin haji yace musu akwai aliyu anan qalu na'am suka ce eh aliyu na nan qala ha huna qalha cikin duhun dare ne talha na nan kalu na abu suka ce yana nan kala hahuna zubair yace zubair na nan kalu na abu suka ce yana nan kala hahuna sa'adu yace sa'adu na nan kalu na abu kala yace unshidukum billahi alladhi la ilaha illa huwa ina gama ku da Allah da babu sarki abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi ata'alamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala shin kun sani cewa annabi ya ce man yabta umar bada bane fulani ghafara Allahu lahu waye zai siya mana wannan filin marbat shi ne filin da ake ɗaura dabbobi ko ake shanyan abin nan kayan noma idan duk wanda ya siya mana Allah zai gafarta mishi fabta'atuhu bi 20 alfan aw bi 25 alfan na siye shi da dinari 20 ko 25 fa ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai na bugu munala nace kadibta'atu ya manzo Allah wannan filin da kake bukata an siya fa qala sai annabi ce ij'alhu masjidana wa ajruhu laka ka sanya shi a hade shi da masallacin bulada na gare ka fa qalu allahumma na'am suka ce duk mun sani qala fa unshidukum billahi alladhi la ilaha illa huwa ata'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nazara fi wujuhi alqawmi fa qala man jahaza ha'ula'i ghafara allah lahu ya'ni jaysh al-usra kuntuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle mu yace duk wanda ya tanadar wa wannan rida ta sojoji abin da suke bukata na kayan yaki da makamai to Allah zai ba shi aljanna jeshul usra shine tabuka kenan ko fajahhasuhum kuma ni na dauki wannan dawainiya hatta lam yafqidu khutaman wala iqal sai da ya zamana daidai da linzami da za a sanya wa doki ko raƙumi ko da baibayi da za a ɗaura doki ko raƙumi an tsaya ba a rasa ba a cikin rundunar nan faƙalu suka ce Allahumma na'am shi ƙwarai mun san haka ƙala Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad ce Allah ka shaida Allah ka shaida Allah ka shaida faƙala ya ce unshidukum billahi hal ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala shin kuna da masaniya ai annabi ya ce man yabta'u ruma ghafara Allahu da wa zai siya mana rijiyar ruma fabta'atuha bikaza wa kaza ni na siya da dukiya mai adadi kaza fa ataituhu fa qultu qad ibta'atuha na riga na siya ya rasulullah fa qala sallallahu alaihi wasallam yace ij'alha siqayatan lil muslimina wa ajruha lak ka sanya ta ta zama wato wurin da musulmai za su dinga samun ruwa source na ruwa ga mutanen garin Madina musulmai Allah zai baka lada wannan riwaya ta gabata a can baya kuma sahihiya ce fil jumla al-Imam an-Nasai ya ce ta cikin sunan ɗinsa da kuma a cikin al-kubra haka nan ibn khuzaima a cikin sahih ɗinsa haka ibn abi asim a cikin musannaf haka ibn hibbana din tariq ibn abi asim dukkaninsu sun fitar wasu da tsayi wasu a takeici haka al-ajuri a cikin ash-shari'a dukkaninsu sun fitar da wannan riwaya ta hanyoyi daban-daban وحدثنا يعقوب بن الدورقي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابن جاوان عن الاحنف فذكر مثله يا امبتي irin wancan wannan riwaya ita ma isnadin ta sahihi ne dukkanin mazajen ma mazajen Bukhari da Muslim in banda shi Ibn Jawan eh wannan ma yana cikin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Musnad al-Bazzar da Sunan an-Nasa'i al-Mustaba da al-Kubra duka sun rawaito wa haddathana Usman ibn Sa'id أبو أمر ويعقوب بن حميد بن كاسب قال بن سكتي حدثنا يحيى بن أبي أبي الحجاج عن الجريري عن ثمامة ابن حزن القشيري قال يتي شهدت الدار يوم أصيب عثمان لما أنا تكين جدا نرن دعاك كش عثمان فأشرف علينا من فوق الدار فقال يفتو تسمن جدا يتي يا أيها الناس يا كمتاني halummu ila sahibi sahibaikum allazaini an shabakum alayya ku taho zuwa ga ku taho ina kiran ku ku tambayi shugabanninku da suka wato sa ku kuka taho gare ni qala fastama annasu qala faji'a bihima ka annahuma jamalani aw ka annahuma himarani sai aka bi da cikin shugabannin yan tawayen guda biyu aka zo da su kaman raƙuma guda biyu ko jakai guda biyu an ɗauro su faƙala ya ce in shirikun Allah wal Islam hal ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadima al-madinata wa laysa biha bi'run yusta'zabu illa ruma kun tuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina babu wata rijiya mai ruwan dadi in banda rijiyar ruma faqala man yashtari ruma fayaj'alu dilwahu fiha ka dila'il muslimina bi khairin lahu min hatil janna wanda sai wannan rijiya ya sanya gugarsa ɗaya da ta musulmai Allah ya bashi mafi alkhairi fiye ta aljanna qalu suka ce mun sani Allahumma na'am fashtaraytuha min mali kuma nasiya falima tamna'unani an ufkira alaiha hatta ufkira alama ilbahari yace to za ku hana ni shan ruwan wuri je da na siya da kuɗi na ba musulmai sai dai in sha ruwan gartsi na na raki wa unshidukum Allah wal Islam hal ta'lamuna anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kun tana cewa annabi ya ce wa baqal masjidu ala ahli lokacin masallaci yayi kunci a rasa yadda za a yi fa qala yace man yashtari buqata ala bani fulan buqata ali bani fulan wa zai siya mana wannan filin na suwani fa yuwassiqu bihal masjid a faɗaɗa masallaci bi khairin lahu min hatil janna Allah ya bashi mafi yin haka aljanna fashtaraytuha min khalis mali na siya da kuɗi na qalu allahumma na suka ce mun sani qala yace unshidukum billahi wa bil islam hal ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa abubakar wa umar wa ana kunna ala subayr muna kan ainihin wato dutsen subayr subayr makka fa tazza yayi girgidi fa darabahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rijlihi wa qala uskun fubayl fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan qalu allahumma na'am suka ce kwarai kuwa qala fa sami'tuhu yaqulu allahu akbar shi mai riwaya kenan wannan da ke ba mu labari shi ne sumama ya ce sanaji yana kabbara yana cewa shahidu wallahi anni shahidun thumma dakhala alaihi faƙutila sannan aka shiga aka kashe shi bayan duk sun shaida waɗannan abubuwan da ya gaya musu kuma sun rigaya sun ɗau alwashin cewa lallai sai sun kau da shi ba su kyale shi ba duk da alkhairan shi ɗin nan Allah ya mishi rama ya ƙara masa yadda Allah kuma ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya samu gama lafiya za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh